أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah maɗaukin sarki da taimakon shi yau ranar juma'a nawa da wata ne watan musulunci eh na musulunci a rabi'un al'akhir eh 20 da kai to mu na gaba 20 da 20 da watan 1 20 da watan 1 shekara ta 2022 miladiya zan muhara da karatun wannan littafi namu mai albarka shine sunan na al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala zan mu ga kamar yadda muka yi alkawali zan muhara shi a kusa to Allah madaukin sarki ya kawo mu kuma abinda zan muhara a yau shine dan saboda hikimar kasancewa ba kowa ba ne littafin yake hannun shi wannan mukaddima ce kawai zammi idan muka yi zaman wannan kinnan jarraba ta sahih bukhari kannan wanda suke da rabon samun sunan abi daud in sun mallake shi da dan so sati na gaba sai mu fara da hadisan saboda shi ma muna da tsarin kamar yadda muka ma sahih bukhari saboda wannan littattafan kowane littafi yana da asrar kin shi da hikimomin shi wanda ya kamata a ce mai karanta shi ya san wannan kuma shine mafificin ilimin shine mafificin ilimin ba kawai matani yawanci duk wanda ya karanta matanin hadisin zaka iya gane to amma menene sirrin da ke ciki menene asalin shi mai littafin da ya kawo wannan hadisin me yake son kawai hujja da shi shine ilimin ba sanin matanin ba kare in matanin ne duk wanda ya fahimci larabci ka ba zai iya gane hadisin nan ga abin da annabi ya ce to ku duba da cikin sahih bukhari yake huddo istidlal a cikin ƙarƙashin hadisi kuma bayan hadisin da ka san shi so nawa ma kana harrace da shi ma to wannan shine amfanin irin wannan karatu kuma da karanta wannan shi ma sunan abi dawud kamar yadda muke zan mu ɗauki 'yan mintuna goma ko sha biyar na farko kahin zuwa ƙariya mu karanta wani abu da ya shahi muƙaddima akan shi al'imamu abi dawud na farko rayuwar shi ta karan kan shi da neman ilimin shi da kuma matsayin shi da martabar shi daga nan sai kuma akan littafin nashi asrar kin littafin shi daga ciki abin da ya kumshi wannan karanta risala ta al-Imam Abi Dawud Allah mashi rahama ya kasance yana da ya wallafa wannan littafi na sunan Abi Dawud malaman Makka sun mushi tambaya akan cewa ya musu bayani akan manhajin shi da kuma maksudin shi a cikin wannan littafi sai ya musu letter to wannan littafi letter din tashi take cewa risalatu Abi Dawud ila ahli Makka fi wasfi kitabihi as-sunan risala shi da yayi ya aika ma 'yan makka zan mu ganta daga farko har ƙarshe mai abu ya faɗi abin da yake cikin manhajin shi shine ƙarshe maganganun shi akan cewa ga makasudi na ga manufata akan wallafa wannan littafi kuma wannan magabata namu manya ana karanta tarihin su da kissa su zaka ga cewa sai kai ta mamakin ma anya wancan bai wancan ba kamar ba an samu kamar wani ba kuma sai an shigo fagen wani sai ka ga shi ma zaka san matsayin shi ka san daraja to dukkan su gaba ɗaya kowa yana da faralar shi da daraja shi da Allah ya bashi al-Imamu Abu Dawud malamai suna fifita shi daga sayi daga al-Imamu Bukhari cikin ashabul kutubu sitta babu mai harda kaman nashi kuma malamai suna cewa duk abin da ya samu kawo shi da sunanin nisa'i zan muhara amma ta'adduban saboda ladabi ga al-Imamu Abu Dawud kuma da muhimmancin shi yahi sunanin nisa'i al-Imamu nisa'i dalibin shi ne shi al-Imamu Abu Dawud Allah mishi rahama ɗalibin shi ne al'imamun al'imamun turmizi ma ɗalibin shi ne shi al'imamun abu daud kuma shi ne harkon wanda ya wallafa littafi a kan a hakam a hadisul a hakam shi ne na harko kuma ya tattaro su gaba ɗaya kuma Allah ya ba shi baiwa da talhisin dukkan hadisai hadisi dubu ɗari biyar yake da na a hakam amma ya ce na yi talhisin su na sayo su a cikin wannan hadisai dubu hudu da wani abu kuma dukkan su ya ce babu abin da musulmi zai bukata na addini shi na ahkam wanda babu shi anan yace da a ce da a takaice dai ce ma ahlul makka da a ce wani na yayi shi da sai in wuce da iyaka wajen yaban shi amma da ke ni na yi shi babu yaban da zan mishi kitabihi as-sunan na farko abin da zan mu dauka na abin nan ah kai tahiya kuke a shi aha abin da zan mu dauka na al-imamu abu dawud na farko sunan shi shine al-imam Sulaiman ibn al-Ash'as ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn Amri ibn Amri ibn Imran al-Azdi Abu Dawud as-Sijistani Sijistan garin su ne wannan shine sunan al-imam Abu Dawud ya shahara da alkunya shi ita ce al-imam Abu Dawud babu ma yadda za a ambace shi sai ya kasance alkunya shi ita ta zahara ana cewa kakan shi shine Imran yana daga cikin wanda aka kashe su tare da Aliyu a cikin yakin Siffin kakan al-Imam Abu Dawud al-Imam Abu Dawud Allah mishi rahama balarabe ne na kabila Azd ne kabila daga cikin manyan kabilu na Larabawa wanda sun yi hijira daga Yaman a lokacin da aka yi inhiyar na Saddu Ma'arab wanda ya gangaro a cikin Alkur'ani kuma Larabawan na wannan kabila tasu a lokacin da suka wawwatse suka rarrabe suka shiga gariruwa to a nan gurin al'imamu abu daud kakan shi suka kaura suka ta yi sijistan na gaba garinsa al'imamu abu daud shi ne sijistan sijistan suna ne na wata nahiya mai girma daga wajen khurasan kuma tana cikin gusumcinta da wannan da gusum da arewa kuma da kohustan kuma yana daga cikin sahara babbar sahara ta daga yamma yadda ya kasance wannan gari ne manya-manyan yana daga cikin Sajistan tana daga cikin manya-manyan gari da daɗu masu tarihi a cikin yanzu a cikin lokaci na yanzu a cikin Afghanistan take kawai. Musulmai an buɗe garin Sajistan a zamanin Umar dan Khattab aka je aka kai ma garin su Sajistan yaƙi suka musulunta a shekara ta 23 bayan hijira Umar kuma wanda ya tura ya kai musu yaƙi shine Asim bin Amri at-Tamimi da Abdullahi bin Umair. wanda suka kai suka ci wannan gari kuma yin musulunta a hannunsu na gaba aihuwar al'imamu abu dawud an aihi al'imamu abu dawud a garin sajitan shekara ta ɗari da biyu bayan hijira ɗalibin shi abi ubaid al-ajur yake cewa na ji suleiman bin al-ash'as abu dawud yana cewa an aihe ni a shekara ta ɗari biyu ta ɗari da biyu wanda malaman tarihi suna cewa mafi ƙarshen tarihi shine mafi hujja wanda aka aihakin ya nassanta cewa a lokaci kaza aka aihe ni babu maganar saɓani ya harko tashin shi tashin shi da kuma usra shi al-imamu abu daud ya tashi a cikin usra fami wanda suke masu san ilimi baban wannan nashi al-ash'as ibn ishaq yana daga cikin ruwat na hammad ibn zaid dalibai na hammad ibn zaid babban malami sa'an sa al-imamu malik kamar yadda dan uwan shi babban wanda yake muhammad yana daga cikin marawaitan hadisi kuma ya tafi neman ilimin hadisi abu daud ya tashi a cikin neman ilimi tun yana dan yaro karami wanda har ya zama jagora cikin wannan ilimin an aihe shi a sajistan kamar yadda ya gabata hakim yake cewa har yanzu mutanen kabila su abu dawud a lokacin hakim kenan suna nan shahararru ne da ilimi kuma da wannan ya ce lam yurfi kutubu tarajim allati wa qabtu alaiha ce cikin littattafan da suka zo suka ambaci tarihin abu dawud babu wanda ya ambaci yarinta shi cewa tun yana yaro ya hardace qur'ani yayi kaza marhala shi dai ta neman ilimi ta yana yarinta ba a samu tarihi akan ta ba sai bayan ya girma da ilimin shi aka gan shi kuma wanda yake nuna tabbas cewa yarintai ya gabatar da ita duba da usarar tashi ya tashi gidan karatu tun yana yaro yan neman ilimi amma usarar shi abu dawud ya kasance yana da aure kuma yana da ai yana da bara ma kamar yadda zai zo yana da ɗa abdullahi wanda ake kiran shi da abubakar yana daga cikin hafizai ma'arufai da sanin hadisi wanda yana da littafin almasahif dan nashi ma yana da wallafe wallafe kuma yana da ɗan uwa sunan shi muhammad ibn al-ash'as ya yi shi shekaru ma'ana yayan shi ne wa kana rafiqan lahu fi rihla shine abokin shi kuma wajen neman ilimi kamar da al Zahabi ya faɗa faralolin shi da daraja shi ta al-Imam Abu Dawud ya siffanta da siffofi masu daraja masu kima wanda ya samu matsayi a cikin ilimi kuma da kuma aiki da shi wanda Abu Dawuda misali ne a wajen himma da wajen aiki da ilimi kuma da kwatamta sunnar ma'aiki kuma ya siffanta da zuhudu da gudun duniya wadda mai karewa ce saboda haka ne malamai suka yi mishi yabo suke ta siffanta shi da addini kuma da ɗabi'u masu kyau daga harko a siffanta shi da kasancewar akwai shi riko da sunnar ma'aiki ya kasance yana daga cikin wanda ake siffanta shi da kwatantawa da sunnar ma'aiki yana kama da annabi alaihi salatu wasalam cikin shirye shi da halayen shi al-imamu ahmad mun sani cewa al-imamu ahmad malamin shi ne yana daga cikin manyan malamai wanda suka kasance suka kawwana al-imamu abu dawud al-imamu ahmad ibn hanbal ɗalibin shi ne kuma ɗalibi ma wanda ya lazumce shi shekaru masu yawa shi yasa yake da littafi ake babban littafin da alimamu abu dawud yamma ahmad bin hanbal tambayoyi akan rijalul rijalul rijalul sanad shi ma madogara ne a cikin ilmul ilal ilimin wannan rijal nake so ilmin rijal kuma yana da masailul imamu ahmad mas'aloli na al-imamu ahmad da imamu abu dawud babban ɗalibin shi ne akwai bahasi wanda hadisan a cikin sunan ɗin wannan da zan mu karanta akwai hadisi 230 ba ɗaya wanda imamu abu dawud daga malamin shi ahmad bin hanbal ya rawaito su kuma a cikin wannan sunan in zan mu gani zan mu ga cewa yana cewa haddasana ahmad bin hanbal kai tsaye ko kuma haddasana ahmad bin muhammad bin hanbal a cikin wannan littafi nashi mai albarka wanda hadisan da al-imamu abu dawud yake rawaitawa daga al-imamu ahmad suna nan ina cikin bahasi kansu ma da hudda su hura da tato su da dirasa su a ganin cewa kuma shin al'imamu ahmad din ya huddo su a cikin musnad din shi ko kuma al'imamu abu daud ya huddo su ko kuma in bai huddo su a musnad ya huddo su a cikin az-zuhud ko kuma in bai huddo su a zuhud ya huddo su a fada'ilus sahaba wanda su ne tattahun al'imamu ahmad bin hanbal dan muna cikin karatun littafin insha Allah ba san zan kare da shi kuma zan mu amfana da shi da takharijin hadisan da sauransu gabaki daya yana cikin wanda aka siffanta da riko da sunnar ma'aiki abu dawud yake cewa yushbihu bi ahmad ibn hanbal yana kama da ahmad ibn hanbal cikin shari'a da riko da addini daga ciki akwai abu dawud a siffanta shi da mutum ne mai riko da kanshi da kare mutuncin ilimi da nuna cewa wajen ilimin hadisi da babba da diyan sarakai da talakawa duka ɗaya ne mun gani zan mu gani cikin kissa shi ta al-amirul muwaffaq wanda aka bashi halifanci cikin wancan lokacin wanda ya nemi cewa alimamu abu dawud yana neman ya ce alimamu abu dawud yana neman wasu abubuwa guda uku a wajen shi ya ce abubuwan su ne nawa ya ce zano su ya zano duka suna yiwuwa ya zo ga na uku shi ma amir ne addini ce diyana ina so ka ce ka sa musu wani majalisi na ilimi don bai kamata ba diyanmu na manya su rika gamuwa da diyan talaka cikin ilimi sai ce amma hazihi fala sabila ilaiha wannan da ka faɗa ta ukun ita ce ba za ta samu ba li annan nasa sharifa hama wadi'ahum fil ilmi sawa ilimi a wajen mu da talaka da mai kuɗi duka ɗaya ne a wajen mu na gaba sai zuhud kin shi da wada kin shi da gurin duniya shi abu dauda ya takaita akan tufahi wanda ya kasance baina baina ba tufahi na tsada ba yake cewa mut'amur duni araha jasadu yake cewa duk wanda ya kasance ya sa ma rayuwar shi zai bi ta a tsaka tsakiya ya hutar da gangar jikin shi yake cewa a shuhuratul khafiya hubbur ri'asa shan shugabanci shi yake sa mutum neman shahara yake cewa khairul kalam ma da khalal uzri mi gair al izr yace zance mai kyau shine wanda ya shiga kunne ba tare da mai shi yayi niyya ba abin da ke nuni kuma da tawadu'un shi a cikin risalar shi zuwa ga ahlul makka wadda zan muganta cikin bayanin manhajin shi cikin hadisai masu illa ya ce farubba ma taraktul hadisa ya zalam afqahu so da yawa zan ki ambatan hadisi idan ban fahimci me yake nihi ba kenan tawadu'un shi ne da nuna cewa duk da girman shi da matsayin shi suna kwatanta limamu abu dawud ya ma ya limamu muslim har da amma kuma duk da wannan yake bayanin cewa akwai hadisan da shi in bai san su ba bayya ma sayo su cikin sunan kin shi sai rasuwar al-imamu abu dawud Allah mashi rahama bayan rasuwar da ya yi rayuwa da ya gama ta cike da ilimi da albarka da wadda Allah maɗaukin sarki ya arzuta shi sai Allah maɗaukin sarki ya ƙadarta alimamu abu dawud Allah mashi rahama ya rasu a ranar juma'a ga goma sha hudu na watan shawwal shekara ta ɗari da hamsin da ɗari da saba'in da biyar alimamu abu dawud ya bar duniya shekara ta ɗari biyu da saba'in da biyar a goma sha hudu ga watan shawwal goma sha shidda kai ga watan shawwal kuma kabarin shi yana kusa da kabarin Sufyanu Sauri yana nan gurin sanannen kabarin shi Allah mushi rahama kuma Allah ya saka mushi da alkhairi ga abin da ya gabatar da musulunci da musulmai neman ilimin shi ya gabata al-Imam Abu Dawud tun yana yaro ya nemi ilimi kuma wanda yake nuni akan haka usra ce ya tashi usra ta gidan ilimi ne baban shi malami ne yayan shi malami ne tare ma suka yi neman ilimi shi yasa tun yana yaro ya nemi karatu daga cikin abin da yake tabbata mana ita ce wannan kissa hakim yake cewa wa kataba bi khurasan qabla khurujihi ila iraq fi baladihi hirat wa kataba bi bagalan an qutayba bin rai an musa bin isma'il duka wannan malaman da ya zano yake nunin cewa abu dawud tun yana yaro ya shiga neman ilimin hadisi dan yana yaro ne wannan malaman suka shahara wannan yana nuni akan wannan cewa tun kahin ya kai dan shekara 20 ya bi wannan malaman da garuruwan su wajen neman ilimin hadisi ya cancanta ya tashi ya nemi ilimin hadisi a wancan lokacin kamar yadda zan mu gani a cikin rahilar shi bulaguran shi gari ruwan da ya bi a cikin neman ilimin shi yana daga cikin manya-manyan malaman da suka bi gariruwa masu yawa wajen neman ilimi al'imamu abu daud gariruwa masu yawa ya bi a khadibul bagadadi yake cewa mizzi kuma ya bi shi ya ce ahadu marra hala wa ɗawafa ɗaya daga cikin manyan malaman da suka game duniya wajen neman ilimi suka yi ta ɗawafi ya haɗa littattafai kuma ya tasnifi ya yi ruwaya daga malaman iraki da khurasan da sham da misir da hijaz kamar yadda zan mu gani zahabi ya ce yana daga cikin manya-manya da suka yi sadaukai a cikin wannan fanni kamar yadda al'imam hakim yake cewa an aihe shi a sajistan kuma ya fita neman ilimin hadisi zuwa ga basra ya yawaita sauraren suleiman bin har da abu nu'aman da abul walid sannan ya shiga sham da masar ya tafi zuwa ga iraki kuma ya ɗauki ɗan shi ɗan lokacin ya girma shi ma bi shi ya ja daga cikin yana daga cikin wanda suka tare da ɗan shi suka yi ta yawon neman ilimi bayan ɗan ya girma suka ta yi garin ne sabur suka je ishaq bin mansur sannan suka je garin su sajistan ya komo wanda wannan ke ya taho basara basara da kuma nan ya zamna yake cewa al-imamu zahabi a cikin siyar alamin nubala yake ce imamu ahlul hadisi fi asrihi bila mudafa shugaban hadisi a cikin zamanin shi babu mai ja kuma ya ji hadisi a masar da hijaz da sham da iraq da manyan da gurare wannan da ya zano sahawi ɗalibin ibn hajar yake cewa allah ji kanshi yana cikin wanda suka gama gariruwa da neman ilimi ya fito daga garin shi ya tafi bagadad yana ɗan shekara goma sha takwas yake cewa sallaitu ala afan bi bagadad na yi sallah ga afan a bagadad shekara ta ishirin bayan ɗari biyu kenan ya ce rasuwa afan shekara ce ta cikin rabi'un al'akhir ya shiga basara a cikin watan rajab da asuba ranar da Usman al-Mu'azzin ya rasu babban malami ne na hadisi a rai ya shigo ranar Usman al-Mu'azzin ya rasu kuma ya ji hadisi daga Abi Usman Abi Amr ad-Darir ya ji majalisi ɗaya da shi ba tare da ya ji majalisi ɗaya da shi kuma shi ma ya rasu a cikin Sha'aban ya shiga Kufa a shekara ta 21 yana ɗan shekara 21 haka Dimashq daga nan zan mu kawo wasu ƴan gari wasu garuruwa da yakka ya shiga cikin ya shiga cikin neman ilimi a zamanin shi al-Imam Abu Dawud Allah mishi rahama na farko gariruwa na Khurasan Khurasan babban kwantinan ne wanda ga gariruwan da suka shiga kalkashin shi ya gabata hakim ya ambata cewa yana cikin gariruwan da ya shiga akwai Khurasan to gariruwan da suna cikin Khurasan akwai Herat akwai garin da ake cema Herat wanda Ahmad ibn Muhammad ibn Yasin al-Harawi ya ambace cikin tarihi Hira kama a cikin fanni na ilimin hadisi zan mu ji malamai suna ta ambata tarihi ne sabur tarihi asbahan tarihi madinatu dimash tarihi bagdad tarihin nan wasu na nihin tarihin malaman hadisai da bayanin siqat kinsu da du'afa kinsu da tarihi dimash masala ya rubuta dukkan tarihin malaman hadisi da suka zamana wannan garin tun daga kafa garin hazzawa zamanin shi yasa ya zo mujallar 80 in zaka saye shi yanzu jika 700 zaka saye shi tarihi madinatu dimashq to haka nan tarihi hira tarihi bagada da manya-manyan malaman hadisai to wannan tarihin an ce tarihi kaza a cikin ilimin hadisi kaka doka cewa tarihi irin na wancan na cewa an yi kaza a lokaci kaza irin na su bidaya wan nihaya ba shi ba su wannan tarihi daban nasu na malaman hadisi to wannan ya ambata cewa a zamanin shi tana daga cikin manya-manyan gariruwa da suka kasance gariruwa markaz ne na ilimi wanda malaman musulunci suna ta zuwa wajenta to abu dawud ya tafi wajenta kuma ya yi malamai da dama a cikinta ya zamna a herat kahin ya tafi basara ita ya fara zuwa akwai bagalan ita ma cikin gariruwan khurasan ne ya tafi gare ta kuma ya ji kutaybatu bin sa'id al-baglani wanda malamin al-imamu muslim ne ya yi malami ya hada malami kenan da al-imamu muslim da kai garin rayu wadda muka yi bayani in za a yi nasaban mutum a ce mishi arrazi ya tafi zuwa gare ta lokacin tana daga cikin manya-manyan gariruwa a shekara yana ɗan shekara sha takwas kuma ya yi ya saurari ibrahim bin musa wanda yake babban malami ne na hadisi alfarra arrazi wanda aka hi sani da alfarra arrazi wanda an lakaba shi da cewa sikatun hafiz kenan martaba ta farko yake da a wajen duka malaman shi malamai ne masu sika hakim ya ambata sai kuma naisabur naisabur garin sa hakim abu abdullahi naisaburi shi kuma da ya rasu hakim shekara ta 405 ne ina ga a cikin tarihi naisabur kenan kun gani shi ma hakim ya yi tarihi naisabur garin su malaman hadisi da suka zama a garin tun daga kirkirar garin hazzawa zamanin shi da kuma martaba su da kuma jihur inda suka yi na ilimi ya ambata cewa yana daga cikin manyan malaman da suka halarci wannan gari al'imamu abu dawud Allah mushi rahama ya shiga cikin wannan gari a wancan lokacin tun hotashi ta farko sai asbahan asbahan abu nu'aym al-asbahani shi ma kuma ya tarihi asbahan ya kawo cewa al-imamu abu daud ya shigo asbahan lokacin neman ilimin hadisin shi sai kuma garinsu rahilatu kharij sajistan wa khurasan huta daga garinsu da wajen su akwai bagadad gari na farko da alimamu abu dawud ya tafi neman ilimi shine wajen khurasan da wannan ita ce bagadad gari na farko da ya tafi wanda a can ya ji hadisi daga afan ibn muslim musaffar albasari wanda yake na bagadad ne a shekara ta 20 bayan hijira bayan 200 kuma rasuwar shi ta kasance a rabi'un al-akhir a wacce shekara wannan shekarar kenan ya shigo ya ji shi kuma ya rasu a shekarar ya huta a cikin rajab wanda yake nuna cewa ya jima a cikin fihal marra illa shaharain wa ayyam ya zamana a cikin ta wannan wata biyu da wani abu a cikin wannan garin al-imamu abu da rahimahullahu ta'ala sai basara ita ma basara ya shiga duka da tarihin abin da ya faru da malaman da ya gamu da su duka wannan takaita zan yi ba zan mu ambace su ba sai kuma basara da kufa ita ma ya shiga abu dauda a shekara ta 221 wanda wannan shi da kanshi ya ambaci haka haka nan hijaz haka nan makkatul mukarrama abu dauda ya shiga makkal mukarrama kamar yadda ya ambata a cikin ruwaya ta al-imam al-qa'anabi kamar yadda zan mu ga yana yawan cewa haddasan al-qa'anabi kuma yana rawaito hadisai da dama wanda suke ta hanyar malik wanda hanya ta hanya al-imam al-qa'anabi to ta wannan hanya ya same su kasancewar ya zama na makka sai kuma madinatul munawwara ita ma haka nan ya je madinatul munawwara ya zamana a cikin ta wannan kyarar zan mu gani a cikin sunan abi daud yake cewa akwai hadisin bi'ir buda'a to wannan bi'ir buda'a kalkashin ta abu daud ta yi dan in tabbata sai da naje dan huddo wannan kina gwadona na zira a cikin naga gaba nawa take yi kuma ya kamar yadda zan mu ga kissa tashi a ciki garin dimashq ya shiga kamar yadda ya zo a cikin tarihin shi shi da kanshi ya faɗa hakanan Homs cikin garin wannan hakanan Halib ita ma ya shige ta da ake cewa Al-Halibi shekara ta 241 hakanan Harran ya shige ta hakanan Jazira ita ma ya shiga hakanan Ramla ya tahi dukkan wannan garuruwa nan da Abu Dawud ya yi ta neman ilimi cikin su hakanan garin Dardus kamar yadda gashi nan da malaman duka da ya gamu da su hakanan Beirut ita ma ya shige ta Abu Dawud a shekara ta 227 hakanan garin Misir ita ma Misir ya shiga ya zamana a cikinta ya ji Ahmad bin Salih al-Misri Abu Dauda yake cewa a wannan gari na Masar ya samu ilimi mai albarka kuma ya samu ilimi mai yawa yake cewa la yatruku amra yace ya shigo Ahmad bin Salih majalisin si la yuhaddisu illa zalihiya bayya barin yaro wanda ya kasance wanda baya da gemu ya shigo mishi majalisi ma'ana yara ƙanana bai bari su shigo don saboda ilimi ne ba na yara ƙanana ba kana shigowa an ba gemu ya ce fita ya kore ka daga cikin majalisin to abu dauda da ya tahi masar a wannan majalisi na wannan malami ya je da ɗan shi wannan ɗan shi abdullahi wancan abu wanda ake malakabi da abubakar ibn abi daud ya je ya shiga gare shi ya zamana majalisin shi yayin da ya zamana ɗan nashi ya je ya zamana to a lokacin ɗan shi ma matashi ne sarmayi ko gemu bayyada sai ya mushi inkari ya ce wannan majalisin ka'idan ba a zauwa da yaro sai abu dauda ya ce mishi wa in kana amara da ahfaz min ashabil liha duk da ya kasance mara gemu ne amma jarraba shi suka san yahi masu gemun harda ya ce fa mutahinhu bima arata jarraba shi da duk abin da ka ga dama sai ya tambayi abubakar da wasu abubuwa da dama akan ilimi dan da shi duka aka yi wannan ya wuce ya wucen ya ce mishi ya tambaye shi akan wasu abubuwa na hadisi wai ce wala mai haddis amara da gairahu ya ce ban da shi shi ɗaya ba izinin ya saurara wanda bai da gemu ba latija bai zo ya zamana majalisin shi na ilimi in ban da shi wannan dan na abu daud ta hanyar baban shi shi ma ta cancanta ba dan alhurma uban ba ya zo ya abin nan ya bar shi yake shiga shi ɗaya karantar a matsayin wannan sai ƙarshen bulaguran shi a ƙarshen duka wannan ya wuce wace da abu dauda ya yi allah mishi rahama wajen khurasan ne wajen garinsu ne wajen yankinsu ne gaba ɗaya sannan sai ya komo khurasan fasan ma abi habunahu min min ishaq ibn mansur al-kausaj da ya komo dan shi koma washe ce ma dan shi da ya san garin su sani na hakika har ya saurari karatun hadisi a wajen Ishaq ibn Mansur al-Kausaj sannan ya fita zuwa garin su Sajistan dan saboda ya je ya zamna ya rayuwa shi anan karhi ya zo karshe bai gushe ba yana ta zuwa a wannan zawwa garin nasu ma yana ta kai kawo yana ta safa da marwa tsakanin nan da Baghdad har sai da Amir shugaba al-Muwaffaq shugaban Basra ya ce mishi ina so ka mana wata alhurma ka komo zuwa ga ne sabuwar otufiyar ka koma can ka zamana basara ka zamana ya ce kuma sai ya amsa ma wannan kiran nashi ya zamna a can gurin a cikin basara ya zamna sannan ya shiga sham da misir ya huto daga iraki da shi da ɗan nashi duka da sauran malamai ya tahi ne sabur ɗan shi wa tarhisin duka tahiyoyin nashi sannan ya huta zuwa ga sajistan ya nemi cewa zai koma a nemi ya je cewa can basara ya zamna a can ya zamna a ƙarshen rayuwar shi kuma haka ya kare wannan rayuwa a ya wuce ya wuce cikin neman ilimi bai zamna guri ɗaya ba wanda ya tabbata ya zama na ya tabbata a cikin majalisin shi a garin su yace abin da zan bi mulahaza na farko al-Imam Abu Dawud idan muka yi duba duk wanda ya san garuruwan wannan yace zai san ya wuce ya wuce ne wanda sun guri ne ba karami ba ya wuce ya wucen shi ya tattaro na ilimi ka garuruwan wannan yace idan ka duba su garuruwan Afghanistan da Iran da Iraki da Suriya da Ardun da Turkiya da Biladul Harmain Makka da Madina da Masar duka wannan gururuwan da kafa da shi da dan shi duk sun bi su wajen neman ilimin hadisi ga baki ɗaya na biyu kuma zan mu ga cewa a sur'a fi mulahaqatil amsa gaugawa da yake da ita wajen shiga cikin garuruwa zan mu ganin cewa wani gari ya je yayi wata biyu wani gari ya je yayi shekara guda me yake nuna mana duk ya tattare ilimin malaman garin ne ya huta ba wai garin ya ishe shi bane a ya tattare ilimin malaman garin ne sai ya huta kuma ya tafi wani garin daban ba wai kawai sha'awa ba ce wacewa na ga gari kaza baran ta gari kaza ma a abin da ya je neman sai ya kwashe shi da yake huta ya tafi wani garin kuma yace abin da yake nuni akan cewa ya ji daga manyan malamai da dama da kuma yana bakin ciki akan wasu da bai ji su ba akan idrakin shi ga wanda suka rayu kahin ya taho wanda ya zo bai same su ba dan shi dalibin shi al-Imam al-Ajuri ya tambaye shi game da sauraron shi ga malamai sai ya bashi amsa cewa amma wasu wannan da ka ambata a cikin su ban ji su ba dan saboda sun kasance bayan shekara ta 20 su kahin shekara ta 20 suka rasu yace wal hadisu rizqun walam asma aminhu sauraron hadisi ko arziki ne kaji daga babban malami wanda ya san hadisin arziki ne kuma wannan ban samu na halarce su ba yace kuma zan mu san cewa manya-manyan malamai al'imamu abu dawud da yake ba da labari yake nuna cewa ya rawaici hadisi da manyan ma yake cewa katabtu an mu'ammul ibn ihbab bin ramla wa bi harb wa bi himas manya-manyan malaman wannan garin ya bar shi ya zamana a garin wannan garin ya saurari malaman garin kuma ya tashi ya je wani garin kuma sai su game da malamin shi wanda ya game da nan shi ma ya tafi nema kuma sai su ci gaba da yi a can babban malamin shi mu'ammul ibn ihab ya karantar da shi a ramla kuma a harb sun kwatse kuma a homs sun kwatse dukansu me yake yi rayuwa ce ga baki ɗaya sun bara ta a neman ilimi da neman addini wanda inda ba su yi wannan tahe-tahen ba da rashin zama jin daɗin rayuwa ga baki ɗaya da mu addinin ba zai zo mana ba ga wannan saboda imamu abu dawud fa yana daga cikin manyan malaman da sun yi musharaka da al-imamu bukhari wajen malamai ana kwatanta shi da al-imamu bukhari yawan taharri taharri cikin ilimin hadisi da cikin wannan kamar da zan gani yana cewa ulina li abi daud al-hadisa kama ulina li daud al-hadida an tausasa mishi hadisi kamar aka tausasa ma annabi dauda wannan karhi hakanan al-imam abu daud ake cewa man kana fi baitihi sunan abi daud fa kana ma fi baitihi nabiyyun yatakallam duk wanda yake da littafin shi a cikin sunan abi daud a cikin ɗakin shi to kamar annabi ne a ɗakin yana magana hamma malaman fikihu suke tamna mas'alar cewa idan mutum ya sunan abi daud ya ce rantsuwa cewa a ɗakin shi akwai annabi yana magana wannan rantsuwar tashi ba zai ba zai kari ba babu kafara a cikin rantsuwar shi gaskiya ya faɗa nan zan mu takaita sai darasi na gaba kuma mu ɗauki wani abu da ya shahi rayuwar shi abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gahara